الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar juma'a a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na luga musamman daga cikin littafin al-maqamat مقام تا الشيخ الإمام أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى a yau muna talatin daidai ga watan zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace ma 29 ga watan bakwai shekara ta 2022 a darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta sha hudu ta sha hudu ko ta sha biyar ta sha biyar ita ce alfaradiya wanda mun zo daidai gabar da lokacin da wato yake faɗa cewa إذا قابلني شيخ يتأوه أحد يتأوه أحد الثقلان وعيناه تهملان wato wani dattijo ya gabato ni yana nishi irin nishi na mace mai wabi idanunsa suna zubar da hawaye to har aka kai lokacin da yake tambayar wannan dattijo wai menene ya faru to shine dai a ƙarshe yake ba shi bayanin cewa wallahi ma ta'awuhi min aishin fata wala min dahari niftata ya ce rantsuwa nake da ubangiji na ya ce nishi na bai zamanto ba game da wata daddaɗin rayuwa da ta kurce mu ba ita ba nake ma nishi wala min dahari niftata kuma ba wani zamani wanda wato ya yi ta'addanci ya ƙetare iyaka a kaina ba shi ba nake mane shi ya ce bal linƙirafil ilimi wa durusihi sani dai nishin da nake ina yin shi ne sababin yankewar ilimi wato da fanni fanninsa an gane ko lafazin kenan wa durusihi ai wa fununi fanni fannin ilimi yau ya yanke babu shi shine nake bakin ciki nake samun damuwa nake ciza yatsa wa ufuli a kamarihi wa shumusihi da fakewar watanninsa wato da ranikunsa ma'ana malamai sun tafi wanda lalle haka ne mumini dole ya ciza yatsa akan wato shine mutuwar malamai domin alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na kusantar alkiyama kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari to shine anan yake kinaya wato game da mutuwar malamai shine yace wa ufuli akmarihi wa shumusi wato da fakewar watanninsa da ranekunsa lafazin uful ga ya can falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun faƙultu sai na faɗa sai na ce wa ayyu hadisatin najamat wai wace musiba ce ta bayyana lafazin najamat minan najim ne annajim wato tauraro an ambace shi da wannan suna saboda haskensa shine ya ce wa ayyu hadisatin wai wace musiba ce na jamat wato ta bayyana wa qadiyatin ista'jamat wato wani al'amari ne wato ya rikita hatta hajat lakal asafa ala faqdi man salafa wato har ta motsa maka bacin rai da bakin ciki da damuwa akan rashin waɗanda suka gabata wato na magabatan kwarai su ne malamai lafazin al'asaf ga ya can falamma asafu nan taƙamna minhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyabbat ainahu min al-huzni wa huwa kadhib fa abraza ruqu'atan min kummihi sai ya fito da wata ‘yar takarda wato daga hannun rigarsa idan aka ce kum kar mu manta ya gabata jam'unsa shine wato kimam ba kimam ba yawa jam'unsa ya gabata shi a cikin matana da insha Allah fa abraza ruqatan min kummihi wato sai ya fito da wani wata yar takarda min kummihi wato daga hannun rigarsa wa aqsama bi abihi wa ummihi yayi rantsuwa da ubangijin mahaifinsa da ubangijin mahaifiyarsa laqad anzalaha ay kenan bi rabbi abihi wa ummihi wa aqsama bi abihi wa ummihi sai rantsuwa da ubangijin mahaifinsa ubangijin mahaifiyarsa laqad anzalaha bi a'lamil madaris cewa ita wannan wato takadda ya saukar da ita ga manya-manyan malamai na makarantu famam ta zo anil a'lamid dawaris wato ba su bambanta ba game da alamomi na kan tituna waɗanda suke addawaris wato gogaggu waɗanda kwata-kwata sun koke babu su babu alamarsu famam tazu wato ba su rabe ba ga ya can wamu tazu da yau ma ayyuhal mujrimu anil alami game da alamomi na kan titi addawaris waɗanda suke gogaggu wastan laha ahbar al-mahabir wato ya nemi furicin malamai na al-mahabir wato taddawa lafazin mahabir jam'i ne na wato mahbar kace mahabar ko kace mihbar shine dai kenan an gane ko mahabara ko kuma mihbara shine wato taddawa jam'in shine mahabir ala wazni maqabir shine ya ce wastan ɗaƙalaha a habaral mahabir wato ya nemi furucin wato malamai waɗanda suke na taddawa ma'ana waɗanda suke marubuta fakari su sai suka bebance wala karasa sukanin maƙabir ya ce wane bebancin mazauna makabarta ma'ana sun fi ma matattu wato bebancewa faƙultu sai na ce da shi arniha nuna mun wannan takarda na gani fala'alla ni uguni fiha me yiwa zan iya wadatar da kai game da ita ma'ana zan iya kawo wani taimako na a kanta faƙala sai ya ce da ni ma a ba'atta fil marami baka nisanta ba game da abin nema farubba ramyatin min gairin rami wato da yawa an samu jifa wato daga an samu halbi daga wanda yake ba mahalbi ba ma'ana da yawa an samu wanda ba gwanin halbi ba kuma ya yi halbi ya dace thumma nawala niha sai ya miƙo min takaddar fa izal maktubu fiha sai ga maka abin da yake rubuce a cikinta ayyuha alimul faqihul ladhifa qadaka an fama lahu min shabihi أفتنا في قضية هدى عنها كل قاض وهار كل فقيه رجل مات عن أخ مسلم هر رنتكي من أمه وأبيه وله زوجة لها أيها الهب رؤخ خالص بلا تمويه فهوت فردها وهذا أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه فاشفنا بالجواب عما سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه يجي أيها العالم يا كيوانا مسني الفقيه مسني جمد هكنش هكنش شريعة الذي مسنن دا haka ya fifici ya fifita zaka'an wato a wajen kaifin hankali da fahimta fama lahu min shabihin malamin da ba shi da kini ba shi da tamka a wannan zamani ya ce aftina wato ba mu fatawa ko ka ce aftina ba mu amsa fi qadiyatin wato game da wani al'amari hada anha kullu qadi wato qadiyar da duk wani alkali wato ya kauce gabarinta wahara kullu faqihin duk wani malami masanin hukunce hukunce lokacin da aka zo masa da wannan fatawa shi ma ya ɗimauta shine yace aftina wato ba mu amsa fi qadiyatin game da wani al'amari hada an ha kullu qadi wanda kowane alkali wato ya karkace ya kauce gabarinta wa hara kullu faqihin duk wani malami masani wato ya mauta lokacin da aka zo masa da wannan tambaya rajulun ya ce mutum ne mata ya mutu an akhin muslimin hurrin gabarin wani ɗan uwansa musulmi kuma ɗa ba bawa ba taƙiyin wato mai tsoron Allah min ummihi wa abihi ɗan uwa ne na shi uwa ɗaya uba ɗaya ma'ana ɗan uwa ne shiƙiƙi kenan rajulun wato mutum ne mata Allah ya masa rasuwa an afin wato gabarin wani ɗan uwa na shi min ummihi wa abihi uwa ɗaya uba ɗaya musulmin kuma ɗan uwa ne wanda yake musulmi an gane ko dama musulmi su kadai ne Allah ya shar'anta junansu ya gaji juna domin babu gado tsakanin musulmi da kafiri hurrin kuma ɗa ne domin tsakanin ɗa da bawa babu gado an gane ko Allahumma sai dai in shi ɗan shine ya ‘yantar da bawan bawan Allah ya masa rasuwa kenan ba shi da wanda zai gaje shi kenan anan sai ya gaje shi gaba ɗaya shine anan ya ce hurrin wato ɗa ne ta ƙiyin kuma wanda yake mai tsoron Allah wannan cikon bayani ne sai ya ce wa lahu zaujatun shi wannan mamaci wato yana da mata ita matar laha akun tana da ɗan uwa nata khalisun wanda yake tacecce uwa ta haɗa su uba kowa da nashi bila tamwihi ba tare da wata rufa-rufa ayyuhal hibru ya kai wannan malami alhibir kama ha'unikin kasra ko kai mata fatha malami wanda yake mai tsantsar ilimi jam'unsa sun shine kenan ahbar kamar yadda bayani ya gabata laula yana hahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma kuma ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhbani shine yace walahu shi wannan mamaci yana da zaujatun mata laha ita matar tana da akun wato ɗan uwa khalisun tacecce wanda uwa ta haɗa su bila ta muwihi ba tare da wata rufa-rufa ayyuhal hibru ya kai wannan malami fahawat fardaha da aka zo raba gado wato sai ta tarar da rabanta zuwa gare ta wa haza akuha ma tabaqqa wannan dan uwa nata shi ko sai ya tarar da dukkan abin da ya rage bil irsi ta hanyar gado duna akihi ba tare da wancan dan uwa na mamaci wanda yake shakiki da ita da dan uwanta kawai suka kwashe suka rawa da aka kasa ta dauki rabanta sauran shi sai ya yayi ne gaba daya shi wancan dan uwa shakiki ya tashi a tutar babu kamar yadda suke faɗa a Hausa ya zama huhun ma'ahu ya ce fashfina bil jawabi amma sa'alana warkar da mu bil jawabi game da ba da amsa bil jawabi wato game da ba da amsa amma sa'alna game da abin da muka tambaya ya ce fahuwa nassu kuma wannan nassi ne an gane ko na alkur'ani la khulfa yujadu fihi babu wani sabani da aka samu da ake samu a cikinsa to shine sai yake faɗa falamma qara'atu shi'raha lokacin da na karanta wato waƙarta ma'ana waƙar da take kunshe a cikin wannan takarda wala mahatu sirraha wato na hango asirin da yake ɓoye a cikinta an gane ko cewa wani al'amari ne wanda yake na zauranci ƙultu lahu sai na ce da shi alal khabiri biha sakadata tabbas wato ka faɗo ga masanin wannan mas'ala wa inda bina bijidatiha haɗaɓɓuta tabbas ka sauka a gun ɗan masaninta an gane ko idan suka ce ibnu bajidatiha ma'ana ɗan masaninta ma'ana wanda yake masanin abu shine ya ce wa inda bini bajidatiha lalle ku haɗaɗta ka sauka gun ɗan masaninta ya ce illa anni sai dai cewa ni mutarimul ahsha'i wato ina mai kunar ɗiyan hanji saboda yunwa illa anni mutarimul ahsha sai dai cewa ni ina mai kunar ɗiyan hanji wato saboda yunwa mutarrun ilal asha'i kuma mabukaci ne zuwa abinci fa akrim matsuwaya don haka ina roƙonka ka karrama ka girmama wato mazauni na masauki na an gane ko shine yake cewa wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu shine yace fa akrim maswaya wato ka girmama wato masauki na mastami fatawaya sannan kuma ka saura wato amsa ta wato da zan baka game da wannan tambaya da ka zo da ita faƙala sai ya ce laƙada an sabta filistiradi tabbas wato ka koyi adalci filistiradi game da wato sharaɗin da ka zo da shi cewa in na karrama masaukinka to za ka ba ni amsa game da wannan tambaya tawa wata jafaita an ilishtiɗaɗi kuma ka nisanta gabarin wato ƙetare iyaka an gane ko lafazin tajafai ta gaya canta tajafa junubuhum anil madaji al-ishtidad wannan kuma ya gabata an gane ko laqad qulna idan shafaqa wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shafaqa sai yace fasir mai ila marbai wato dan haka kasance tare da ni mu tafi wato izuwa masaukina li tazfara bima tabtagi dan ka rabauta da abin da kake nema kake nufi wa tanqaliba kama yambagi kuma ka juya ka koma kamar yadda ya dace qala sai yake fada fasahabtuhu ila zarahu kama hakama Allah sai na abuce shi wato izuwa falfajiyarsa kama hakama Allah kamar yadda Allah ya hukunta shine an gane ku la tadkhulu buyutan la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu shine anan yace kama hakam Allah shine kamar yadda Allah ya hukunta cewa in an gayyace ku an ce ku shigo ubangiji ta'ala yace ku shigo shine yace fasahabtuhu sai na abuce shi ila zarahu izuwa wato falfajiyarsa ko ka ce balbalinsa idan aka ce zara ita ce shine balbali kama hakam Allah kamar yadda Allah ya hukunta fa adkhalani baitan ahraja min at-tabuti wato sai ya shigar da ni wani daki wanda ya fi sanduki kunci fa adkhalani baitan sai ya shigar da ni wani ɗaki ahraja mafi kunci minat tabuti game da akwati ko kuma ka ce sanduki wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa auhana min baitil ankabut ɗakin da ya fi gidan gizo-gizo wato rauni illa annahu jabara dhiqa rab'ihi bi tawsi'ati zar'ihi sai dai cewa ya tsara wato kuncin gidansa wato da yalwar zuciyarsa ma'ana mutum ne wanda yake mai karamci idan mutum ya kasance karim ne ko mun kuncin gidansa to ya zamanto mai faɗi ne shine yace illa annahu jabara sai dai cewa ya tsara ya inganta dhiqa rab'ihi wato kuncin gidansa bi tawsi'ati zar'ihi da yalwa ta zuciyarsa ga ya can walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa baqa bihim zar'an wa qala wa qala hadha yawmun asib fa hakkamani fil qira wato sai ya alƙalantar da ni game da garar baki wa madayi bi ma yushtara da daɗa ɗan abin da za a sayo masa na ce faɗa abin da kake so shi ne ya ce fa hakkama ni ya alƙalantar da ni an gane ko filkira game da garar baƙi kenan abin da nake so shi za a yi wa maɗayi bi ma yushtara da daɗa ɗan abin da za a sayo masa na abinci faƙultu sai na ce masa uridu azahara kibin ala ashha markubin ni kam wato ina buƙatar azahara kibe wato mafi kyawun mahayi ala ashhamar kubin a bisa mafi marmarin abin hawa wa amfa a sahibin mafi amfanin aboki nake bukata ma'a adarri masubin tare da mafi cutarwar wato abin abuta fa afkar sa'atan qawilatan sai tunani lokaci mai tsawo sun makala sai ya ce la'allaka ta'ani binta nukhaila me yiwa kana nihin wato diyar yar dabiniya lafazin nukhaila tasdir ne na nakhla ma'ana dai kana nihin dabino ma'aliba isukhaila wato tare da dakashi na kasganya kenan anan me yake nihi da azhar rakibin shine dabino an gane ko ala ashha markubin a bisa wato azhar rakibin shine dakashi ala ashha markubin ashha markubin shine dabino saboda abinci ne na a zo a gani a guns a samu kyakkyawan dabino a hada shi da dakashi abu biyu ne suke haɗe wanda in sun haɗu lamari zai yi kyau amma in shi da ƙashi ya bambanta kamar yadda za mu iske shi kaɗai ya kaɗaita to abin da zai biyo baya ba daɗi idan mutum ya cika cikinsa da shi kenan in ka haɗa shi da dabino ne ka ci shi da dabino to a lokacin nan ne kaɗe shi dabino yake magance dukkan illolin shi ai shi yasa anan ya siffanta shi da cewa wa amfa sahibin mafi amfanin aboki saboda dabino abinci ne ka ci shi a zaman gida ka ci shi a halin bulaguro baya buƙatar cewa sai an hura wuta an yi wani girke-girke da sauransu shine sai ce ma a darri masubin tare da mafi cutarwar abu a wannan abun abuta ma'ana shine dakashin saboda in dai ka ci shi shi kadai to za ka ji ba daɗi saboda zai kumbura ma ciki wanda kuma a ƙarshe zai iya sanya ka gudanawa shi ne ya ce fakultu sai na ce da shi uridu azaha rakibin wato ni kam ina nihin a min da wato mafi kyawun mahayi kenan shi ne daka shi ala asha markubin a bisa mafi marmarin abin hawa shine dabino wa amfa a sahibin wato mafi amfanin aboki nake bukata ma'a adarri masubin tare da mafi cutarwa na abun abuta shine kenan da kashi fa afkar sa'atan qawila wato sai yayi tunani sa'a mai tsawo zamani mai tsawo thumma qala sannan sai ya ce da ni la'allaka ta'ani binta nukaila me yiwa kana nufin wato diyar wato ‘yar dabiniya ma'ana a takaice dai kana nihin dabino ma'aliba'i sukaila tare da dakashi na kasganya idan aka ce kasganya ita ce ma'ana ƙaramar dabba tinkiya wadda take sabuwar aihuwa wadda aihuwar fara ce nonanta ya fi wadda ta jima tana aihuwa faƙultu sai na ce da shi iyahuma a naitu wali ajili himata an naitu ya ce ƙwarai kwa su ne nake nufi kuma saboda su ne na wahala an gane ku wali ajili himata an naitu wannan minal ana ne saboda su ne na wahala fanahaba a lokacin nan sai ya zabura nashidan wato yana mai walwala domin ya je ya zo min da abin da na bukata sun maraba ba sannan sai ya koma ya zauna mustashidan yana mai konuwa da fushi waƙala alam kenan ya yi zaton kawai wasa da hankalinsa ne aiki waƙala alam sai ya ce kai sani aslahakallahu Allah ya inganta halayenka anna sidika lalle ita gaskiya nabahatun wato ɗaukaka ce wal kadhiba ita ƙarya ahatun wato aibi ce fala ya hamilannaka alju'u alladhi huwa shi'arul anbiya wa hilyatul awliya yace kada yunwa wadda ita ce riga ta annabawan Allah kuma ita ce ado na waliyansa kada wato ya takai ka ala an talhaka bi mammana wato ka haɗa kanka da mutumin da yi ƙarya don ya ci abinci wata ta hallaka bil kulukin ladhi yujanibul iman ka ɗabi'antu da ɗabi'ar da ke nisanta mutum wato gabarin imani ya ce faƙar ta ju'ul hurra ya ce ɗiyafa takan yi yunwa takan ji yunwa amma wala ta akulu bisa da ha ba yadda za a yi ta ci abinci bisa da ha wato da nonanta ma'ana ɗiya tana kyamar ta karɓi lada a madadin shayarwa da ta yi tana ganin abin kunya ne shine ya ce wala yake cewa faƙar ta ju'ul hurra ya ce ɗiya ta ƙwarai takan ji yunwa amma wala ta akulu bisa da ya ha wato ba ta cin abinci bisa da ya ha da nonanta ma'ana ladan da za a bata a madadin shayarwa ba ta karɓa saboda karamci wata abaddaniya kuma tana ƙin wato mummunar ɗabi'a ita ce alfasha ma'ana zina walawi ƙurrat ilaiha ko da an fakar da ita wato zuwa yin alfashar ba za ta yi ba duk yanayin da ta shiga na kunci ya ce kuma inni lastu laka bi zabo ne ka san da cewa ni dai ba abokin hulɗarka ba ne an gane ko ni ba kiliyan kinka ba ne wala uguri ala safkati magbuni kuma ni ba na rufe ido a bisa ciniki na wanda aka yi masa kamun ga aka bigi hancinsa in dai aka bugi hanci na to ni fa bana yarda sai na dau fansa yace wa ha ana kada anzartuka yace ga maka ni na galgade ka kabla an yantahi kasitru wato kafin suturar da take tsakani na da kai take ci wa yana aqida fi fi ma bainan alwitru wato gaba da kiyayya kafin ta kulli tsakani na da kai ka ce alwitru ko kuma ka ce alwatru shine wato gaba da kiyayya wayana aki da fi ma baina alwitru kafin gaba da kiyayya wato ta kulli tsakanina da kai yace fala tulgi tadabbural inzari don haka kar ka jefar da lura da wannan galgadi da nama wa hazari min almukazabati hazari ka kiyayi ƙarya ka kiyaye ta a nan dattijo ya fusata da ya yi niyyar ya je ya sayo masa abin da ya nema to sai ya yi zaton kamar yana wasa da hankalinsa to shine a nan ya fusata ya gaigaya masa wannan maganganu wanda galgadi ne ya yi masa faƙultu lahu sai na ce masa wallazi harrama aklar riba rantsuwa nake da ubangijin da ya haramta wato cin dukiya ta riba wa ahalla akalar riba kuma ya halatta cin dakashi ya ce ma hutu bi zure ya ce wallahi ban yi magana ba game da wata ƙarya wala dallaituka bi gururin kuma ban kusace ka da wani rudi an gane ko ba ina nihi ne yaudare ka ba nan uzuri ne yake badawa wallazi harrama akalar riba rantsuwa nake da ubangijin da ya haramta cin riba wa ahalla akalar riba ya halitta cin dakashi ma futu bi zurin yace ban yi magana game da wata ƙarya wala dallaituka kuma ban kusace ka ba kamar ga ya can fadallahuma bi gurur shine yace wala dallaituka yace ban kusace ka ba bi gururin da wani rudi wasa takburu haqiqatal amri yace da sannu zaka jarraba haƙiƙanin wannan lamari wa tahmadu bazlal liba liba'i wat tamri kuma zaka gode ma kyautar dakashi da dabino da kamun wa tahmuda وتحمدوا وتحمدوا بذل اللبئ والتمر yace da sannu zaka gode ma kyautar dakashi da dabino da kai mu fa hasha hashashatal masduki wato sai ya saki fuska yayi walwala yayi farin ciki yayi murna irin walwala ta almasduki wanda aka yi masa gaskiya a cikin zanci wanfalaka sai ya tafi mudirzan yana mai gaggawa ila suki zuwa kasuwa fama kana bi asra amin an aqbala bihima yadlahu yace fama kana bi asra yace bai zamanto ba mafi gaggawa sai ga makashi wato an aqbala min an aqbala ya gabato bihima wato da abin da na nema na dakashi da dabino yadlahu wato sai tangaɗi yake wa wajhuhu min ta'abi yaklahu wato fuskarsa sai ɗaurewa take saboda gajiya fa wada'ahu ma ladayya sai ya aje su wato gaba gare ni wada al-mumtanni alayya irin ajewar wato memun kwarkwara game da abin da ya ban wada almumtanni alayya wato irin ajewa ta memun gori ko ka ce memun kwarkwara an gane ko shine alman shine yace fa wada'ahuma sai ya aje su ladayya gaba gare ni wada almumtanni alayya irin ajewar me yi mun kwarkwara wato game da wannan abu wa qala sai yace da ni idribil jaysh bil jaysh wato ka hada runduna da runduna yaki ta haza bi lazzatil aish wato zaka rabauta wato da jin daɗi na rayuwa me yake nihi da aljeshi biljeish yana nihi shi da binan da dakashi ko kuma aljeshi biljeish haƙura na sama wato da na ƙasa ka haɗa su yaƙi ya ce ta haza bi lazzatil aish wato zaka rabauta wato da daɗi wanda yake na rayuwa fahasartu an sa'idin nahimi ya ce sai na kware damtse irin damtse wanda yake na mai zalama an gane ko fahasarto an sa'idin nahimi ya ce sai na kware game da damtse na wanda yake annahimi mutum wanda yake mai zalama wa hamaltu hamlatal filil multahimi wato na kai ɗauki akan wannan dabino da dakashi wato irin kai ɗauki na giwa almultahimi wato mai laƙumi duk abin da ta samu wa huwa yalhazuni sai ga makashi wato yana hararata kama yalhazul haniku kamar yadda mai cike da fushi yake hararan mutum wa huwa yalhazuni yana hararata kama yalhazul haniku kamar yadda fusatacce wato yake hararar wanda ya fusata shi waya waddu min alghayzi law aktaniku wato guri ma yake saboda fushi cewa ina ma a ce na kwaru ma'ana wannan daka shi ya shake ni hatta idza kamtun nau'aini har aka kai lokacin da na laƙume waɗannan nau'i biyu ma'ana dabina da dakashin wa gadar tuhuma na bar su suka koma asaran wato sawu ko kuma ka ce labari ba da ainin bayan ainihin gas sun zama labari kenan na share kwanan gaba daya ya ce aqrattu hairatan fi izlalil bayati ya ce sai na yi shuru saboda ɗimuwa game da neman wato wurin kwana wa fikiratan kuma dan tunani fi jawabil abiyati game da ba da amsar waɗannan baituka fama labisa an kama wato wannan dattijo bai yi wani jinkiri an kama sai ya tashi ya miki wa ahadarar dawata wal aqlama ya zo da taddawa da alƙalimma wa ƙala sai ya ce da ni kad mala'atal jiraba tabbas wato ka cika ka da abinci ma'ana tunda ka cika cikinka fa amlil jawaba sai ka ban shutar amsar wannan tambaya da nayi qad mala'at jiraba kar mu manta aljirab shine burgami jaka wanda matafiyi yake sanya guzurinsa a ciki nan kinaya ce yake game da cikinsa cewa qad mala'at jiraba tabbas ka cika burgaminka ma'ana ka cika cikinka da abinci fa'amlil jawaba don haka imin shibtar amsar wannan tambaya da na yi wa illa ya ce in kan ba haka ba ya ce fata hayya inna kalta liktirami ma a kalta wato ka yi shirin rama abin da ka ci inna kalta in har ka tuge ka ban amsa game da wannan tambaya da na yi to ka tabbata abin da ka ci fa za ka rama faƙultu lahu sai na ce masa ma indi illar ta haƙiƙa ni kam abuna babu wani abu in ban da gaskiya abinda na faɗa maka haka ne faktubil jawaba rubuta amsa wa billahi tawfiq samun dace wato da Allah yake wa billahi tawfiq wato da Allah ne bawa yakan samun dace kulli man yuligizul masaila inni كشف سرها الذي تخفيه إن ذا الميت الذي قدم الشر وأخا إرسه على ابن أبيه رجل زوج ابنه أرداه بهمات له ولا قرو فيه ثم مات ابنه وقد علقت منه فجاءت بابن, بابن يسر زويه فهو ابن ابنه بغير مراء وأخو إرسه بلا تمويه وابن الابن الصريح أدنى إلى الجد والأولى بإرثه من أخيه فلذا حين مات أوجب للزوجة ثمن التراث تستوفيه وهو ابن ابنه الذي هو في الأصل لأخوها من أمها باكيه وتخلل أخو الشقيق من الإرث وقلنا يكفيك أنت بكيه هك مني, هك مني الفتية التي يهتذيها كل قاض يقضي وكل فقيه shine ya ce kulka faɗa liman yulgizul masa'ila ga wanda yake zaurancen wato tambayoyi ya ce inni kashifun sirraha lalle ni wato me yaye duk wani asirinta allazi tukhfihi wanda kake boyewa to ni fa zan yaye shi ya fito fili yace inna zalmayyita lalle shi wannan mamaci allazi wanda qaddama shar'u shari'a ta gabatar a kha'irsihi dan uwan matarsa alabni abihi wato akan ɗan uwansa wanda yake shaƙiƙi kenan uwa ɗaya uba ɗaya ya ce rajulun ya ce shi ne mutumin da zawajabnahu an ridahu bi hamatin lahu wato ya aurar da ɗan shi an gane ko zawajabnahu ya aurar da ɗansa an ridahu game da yarda shi da amincewarsa bi hamatin lahu wato da wata sarrakuwar shi wala garwa fihi wannan kuma ba abun mamaki ba ne saboda yana cikin wa uhilla lakum ma wara a zalikum an gane ku kamar misali wannan ɗanka ne to kuma kana da wata sarrakuwa can daban in ya yarda ya amince sai ka aura masa sarakuwarka kai kai ne sarakuwa ta haramta gare ka an gane ko in ka shiga ɗaki da mace to mahaifiyarta ta haramta gare ka amma ɗanka yana iya zuwa ya je ya auro ta ɗanka yana iya auren sarakuwarka wadda kenan ba matsayin kakashi ba ce ba wadda ta haifi wannan ginshi ba saboda ita kaka matsayin uwa take to wannan kuma kasancewar sarakuwarka ce kai ɗanka in ya yarda ya amince kana iya aura masa ita shine ya ce wala garwa fihi ya ce wannan babu kokonto babu mamaki fihi game da wannan thumma ma tabluhu wannan ɗana shi sai Allah ya masa rasuwa wa qad alikat minhu wannan mata tashi da aka aura masa ta ɗau ciki game da shi faja'at bibinin sai ta zo da ɗa ya surru zawihi wanda ke faranta zuciyar wato danginsa an gane ko faja'at bibinin ta zo da wani ɗa ya surru zawihi wato yana faranta zuciyar wato ma'abutansa ma'ana danginsa fahuwa unubunihi wannan ɗa kaga ai ɗanɗan shi ne ma'ana jikan shi ne bigairi mira'in ba tare da wata gardama ba wa aku irsihi kuma ɗan uwan kenan matarsa ce kenan uwa ta haɗa su bila tamwihi ba tare da wani rufa-rufa ba wa bunu libnis sarihu wato ɗan ɗa wanda yake tacecce cewa ɗan ɗanka ne jikanka ne adina shine mafi kusa ci an gane ko ilal shi ya fi kusa ilal jaddi wato zuwa kaka wa aula bi irsihi kuma shine ya fi cancanta bi irsihi game da ya gaji kakansa min aki min akihi game da shi dan uwan kakan wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya shine yace wa bunu libni wato dan da asrihu wanda yake tacicce an tabbata jikanka ne dan danka ne adina ilal jaddi shi ya fi kusaci zuwa kaka wa aula shi ya fi cancanta bi irsihi game da ya gaji kakansa min akihi game da shi dan uwan kaka don haka sai ya ce faliza saboda haka hina mata lokacin da shi wannan ɗa Allah ya masa rasuwa ujibal zaujati sumunat turasi sumunat turasi ujiba lizzaujati sumunu turasi wato sai aka cancanta ma ita matar wato ɗaya ɗaya a bisa takwas wato daga cikin dukkan abin da ya bari na gado ta staufihi wato wannan shine ta cika cewa shine iya rabanta faliza saboda haka hina mata lokacin da shi ɗan Allah ya masa rasuwa ujiba aka cancanta lizzaujati ga ita matar sumunut turasi wato ɗaya daga cikin takwas ɗin abin da ya bari na gado ta staufihi wato ta tarar da shi cewa shine iya rabanta wahawa gulgunihi wato ɗanɗansa kenan jikansa shi kuma sai allazi huwa fil asli wanda a tushe akuha min ummiha akuha min ummiha dan uwanta ne na wajen uwa uwa ta haɗa su wahawa baƙi shi kuma sai tarar da duk abin da ya rage kenan wannan kashi bakwai da ya rage wata kallal aku shaƙiƙu min al-irsi wato ɗan uwa shaƙiƙi wato sai ya wohinta game da gado wa kulna sai muka faɗa muka ce ya kafi ka an ta bikihi wato ya isa kai masa kuka an gane ko ya tashi a tutar babu kenan shi yana ganin cewa shi ɗan uwa ne shaƙiƙi to gaye da ita da ɗan uwanta gaba ɗaya sun kwashe komai ya ce haka minnil futiya ya ce karɓi wannan amsa daga guna allati wadda ya hata ziha kullu ƙari wato dukkan wani alƙali yana dabrantar ta ma'ana ita yake bi ya ƙazi da ita yake hukunci wa kullu faƙihin da duk wani malami idan aka kai masa haka zai yi hukunci tunda wannan jika ne jika kwa ya fi kusa zuwa kaka sama da shi ɗan uwan kakan sawa'an shakiki ne ko la'abi ne ko mamaye ne ƙala sai yake faɗa falamma asbattul jawaba wato lokacin da na tabbatar masa da amsar wannan tambaya da ya yi wastasbattu minhu sawaba na nemi tabbatar da daidaikin amsar da na bashi na ce masa haka ne ƙalali sai ya ce da ni a halaka wallaila ima za ka koma ga iyalinka dare fa yayi an gane ku da shi ya samu amsa ko rashi zai ƙalali sai ya ce da ni a halaka wallaila ima za ka tafi ka je ka tar da iyalinka wallaila ka kiyayi dare ma'ana dare yayi fashamir zaila ya ce tattare gizar tufafinka mayafinka wa badir saila wato ka rigayi gudu ruwa kafin ya riske ka ima za ka je gida fakultu sai na ce masa inni bidari gurbatin ni fa a gidan baki nake wa fi iwa'i afdalu qurba game da tarar da ni a bani masauki akwai fiyayyar ibada wadda ake samun lada abun Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ga can ala innaha qurbatul lahum sai yace la siyama wa qad agdafa junhu zalami yace balantana ma wato gefin duhun dare wa qad agdafa wato tabbas ya duhunta wanda karma manta agdafa minal gudaf ne idan aka ce gudaf wato shine bakin hankaka wanda ba shi da fari a jikinsa ga ya can gudafiyatul ihab tun a cikin makama ta hudu addimiyadiyya wasabbahar ra'adu fil gamani wato wasabbahar ra'adu wato mala'ika mai suna ar-ra'adu yayi tasbihi fil gamami a cikin girgije ma'ana girgije ya haɗu ima zaka koma gida faqala grub faqala grub afakallahu ila haisu shi'ita sai yace da ni faki zuwa duk inda kake so tafi afakallahu Allah ya baka lafiya wala ta ɗuma fi an tabita kar ka yi kwaɗan kwana fa a nan an gane ko wala ta ɗuma ya ce kar ka yi kwaɗai fi an tabita da za ka kwana a nan gidana fakultu sai na ce masa wani ma za ka saboda mai za ka ce ba zan kwana a nan ma'akuluwi zaraka tare da wuhintar wato falfajiyarka falfajiyarka ga ta babu kowa me yasa za ka ce ba zan kwana a nan ba qala sai ya ce da ni li'anni an'amtun nazara filtikami kama hadara domin ni na kyautata dibi game da haɗiɗiyar abin da na zo maka da shi na daƙa shi da dabino hatta lam tubki wa lam tazar baka rage komai ba baka bar komai ba gabaɗi ka share fara'aituka kuma na ganka la tanzuru fi maslahatika kai mutum ne wanda baka nazari game da abin da zai inganta wato rayuwarka wala tura'i kuma baka bibiyar hifza sihatika baka kula da kiyaye lafiyarka don haka ba zan baka wurin kwana ba wa man an am'ana ya ce duk wanda ya kyautata dibi fi ma am'antu game da abin da na kyautata wata babbana ya cika ciki mata babbanta irin cika cikin da ka yi ya ce lam ya karya khulusu min kizzatin mudinifa bai kusanta ba da zai kubuta game da wato kizza shine gyatsa mudinifa wadda take mai sanya rashin lafiya ita gyatsa ba komai yake janyo ta illa koshi shi ko in ciki ya cika cikar da ta wuce iyaka to yakan janyo rashin lafiya shine yace wa man am'ana duk wanda ya kyautata dibi fi ma am'antu irin kyautata dibin da na yi wata babbana ya ci duk mutumin da ya cika ciki mata babbanta irin cika cikin da ka yi ya ce lam ya kar ya khulusu min kibbati mudinifa wato bai kusanta ba wato da zai kubuta min kibbatin game da wato ita ce gyatsa mudinifa wadda take mai sanya rashin lafiya sai ya ce au haibatin ko kuma gudanawa mutilifa wadda take mai hallakarwa au haibatin ko kuma gudun dawa mutilifa wanda yake mai hallakarwa idan aka ce haiba shine kuncewar ciki mutum ya yi ta zawo yace fada'ani billahi kafafan yace na hada ka da Allah kyale ni haka ya isa tafi wa kharuji anni ma dumta mu'afan ka fita gabari na ma dumta mu'afan matukar kana zaune lafiya yace fa wallazi yuhyi wa yumitu rantsuwa nake da ubangijin da ke rayar da wato halittunsa wa yumitu kuma yake karɓar rayukansu idan ajali ya kai malaka indi mabitun baka da gun kwana a gona falamma samitu aliyatahu lokacin da na ji wannan rantsuwa tashi wa balautu baliyatahu na jarraba baliyatahu wannan musiba tashi idan aka ce baliya karmu manta ya gabata ita ce taguwar da a jahiliya suke ɗaurewa a gindin kabarin mamaci ba a ba ta ci ba a ba ta sha har mutuwa ta cin mata wai da ƙudurin cewa in an wayi gari kiyama a kanta zai tashi to ita ce suke kiranta baliya shine ya ce wa balautu baliyatahu na jarraba wannan musiba tashi kharajtu min baitihi bir ragami yace ala tilas yace na fita daga cikin gidansa wata zawudil gammi wato tare da guziri wanda yake na bakin ciki da bacin rai ta judin sama'u wato sama sai baiwa take mun ma'ana ruwa yana zuba an gane ko ta judin sama'u ga ya can cikin daliya ne yake cewa jaudun lada judin wa ƙaudin shamiki hilman wa audun fil awisi sam hadari jaud kenan girgije shine ruwan sama shine yace ta judin sama'u yace sama tana yi mu ruwa wa takhbidu bi adh-dhalama'u wato duhun dare sai fa gamniya yake da ni watan buhunil kilabu watan bahunil kilabu karnuka wato sai haushi suke mu wata ta tsazafu biyar abuwabu ƙofofin jama'a wato sai mangaro ne take kowanne na tura gida zai shiga sai ya turo kyauransa ya ce hatta saƙani ilaika luɗuful ƙaba'i har aka kai lokacin da tausasawa ta hukuncin Allah wato ta kuro ni zuwa gare ka kenan anan duka yana ba wato harsu labarin wato yanayin da ya shiga shi tsoho a nan tun da ya samu abin da yake bukata na amsar wannan tambaya wanda daman ya tsaya ya kula da wannan bako cewa wannan bako ba na alkhairi ba ne ba to shi ya sa a nan ya takura masa ya matsa masa ala dole sai ya bar masa gidansa ba yadda za a yi ya basa wato gun kwanci to shine lokacin da ya fito ga yanayin da yake faɗa sama tana ruwa ga duhun dare yana fagamniya da shi karnuka suna yi masa haushi ƙofofin gidaje na jama'a suna mangaro shi duk wanda ya fama ya tura gida sai mutum ya maido ƙyaurensa shine ya ce hatta saƙani ilaika luduful kabari har aka kai lokacin da tafsasawa ta hukuncin Allah ta koro ni zuwa gare ka ya ce fa shukuran liyadihil bayba ya ce godiya nake ga ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala albayba wadda take farakal an gane ko wannan dace da yi mun na zo na iso zuwa gidanka ya ce fa qultu lahu sai na ce masa in ji har sai ce sai na ce masa ahabib bi liqa'ikal mutahi menene mafi kauna game da haduwarka haduwa da kai almutahi wadda take abin kaddarawa ila kalbil murtahi zuwa zuciyata wadda take mai farin ciki da murna wato a sababin haduwa da kai thumma akaza sannan sai ya hadu ya fitannu bi hikayatihi wato sai fannantawa yake game da labarinsa an gane ko hikaya kawai yake zo min da ita kala-kala wa yushmidu mudhikatihi bi mubkiyatihi yana gauraya ababen dariyarsa da kayan wato da ababen kuka wani abin in ya faɗa a yi dariya wani abin kuma abin kuka ne shine ya ce wa yushmidu idan aka ce a shamdu shine wato gauraye na hurhura wato da bakin gashi don haka wanda hurhura ta haɗu da bakin gashi ake kiran shi al'ashimar idan mace ce ce a ce shamɓa shine yace wa yushmidu yana gauraya mudhikatihi ababan dariyarsa bi mubkiyatihi da ababan kuka ila an aqasa anfus sabahi har aka kai lokacin da hancin asuba wato yayi atisha ma'ana shine hasken alfijir yake to wa hata fada'il fala wato mai kira zuwa babban rabo shine ladani wato ya daga muryarsa game da kiran sallah fata ahabali ijabati da'i a lokacin nan sai yayi shiri wato domin karba ma wato mai kiran sallah ma'ana yayi shirin zuwa musallaci thumma abafa ila wada'i sannan sai ya karkato zuwa yin bankwana da ni fa uktuhu anil bi'as sai na hana shi game da zabura nace ba za ka tashi ba wa qultu nace masa adiyafatu salasun ai bakunci a shar'ance kwana uku ne shine yace fa uktuhu sai na hana shi anil bi'as game da zabura nace ba za ka tashi ba ga ya can walau aradul khuruja la a'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbaqahum wa kila qa'udu ma alqa'idin ga yacan kuma idhin ba'asa ashqaha shine sai yace wa qultu sai nace da shi adiyafatu salasun wato shi bakunci wato kwana uku ne fanashada sai ya mummagiya ya hada ni da Allah wa harraja ya kuntata zuciya thumma ammal makhraj sannan sai ya nufaci kofa wa anshada wato ya sabu waka iza arraja wato lokacin da ya karkata wato gabarina la tazur man tuhibbu fi kulli shahrin ghayra yawmin wa la tazidhu alayhi fajtila'u lihilali fi shahri yawmun thumma la tanzuru al'uyunu ilayhi yace la tazur kar ka ziyarci man tuhibbu wanda kake so kake kauna fi kulli shaharin a kowane wata gaira yaumin in ban da yini daya wala ta zilfu alaihi yace kar ka dada masa akan yi an gane ko sai yace fashti la'ul hilali ai neman ganin jinjirin wata fi shahar a cikin wata yaumin a yini ɗaya ne mutane suke kallon yamma domin su ga wata sun malatan zurli uyuni ilaihi bayan wannan yini ɗaya idan an gan shi ba a koma kallon shi har ya faki don haka ya ce karka ziyarci mutum kawai a cikin wata ya ce sau sau ɗaya wannan kenan a iya shi ra'ayinsa ne da wannan sai ya ce wala ta zirhu alaihi karka daɗa masa fajtila'ul hilali wato neman ganin jinjirin wata fi shahari a cikin wata yawmin yini ɗaya tak ne thumma la tanzuru uyuni ilayhi yace sannan bayan haka idanu ba sa koma kallon shi har ma ya baki qala al haris ibn hammam al haris dan hammam yake fada fa wadda'atuhu bi qalbin damil qurfi yace sai nayi ban kwana da shi da wata zuciya tawa damil qurfi wato mai zubar jini na rauni al qurf kama kafun kin damma ko kai mata fataha gaba ɗaya ma'anarsa shine rauni ga ya can in yam saskun karhun faqad massal qauma karhun mislu shine yace fa wadda'atuhu sai nayi ban kwana da shi bi kalbin da wata zuciya damil kurhi wato mai zubar jini na rauni wa wadittu wato nayi gurin lau anna lailati ina ma a ce dare na baɗi'atu subihi wato mai jinkirin ketowar asuba ne saboda jin daɗin haɗuwa da shi duka dai a taƙaice dai ita wannan makama ta taƙaita ne akan wannan matsala daga cikin waɗannan matsaloli waɗanda suke na gado kenan wanda kuma zaurance ne malamai suke yi cewa mutum allah ya masa rasuwa ga matarsa ga ɗan uwanta da ummi sannan ga ɗan uwan shi mamacin shakiki kenan da ita kawai da ɗan uwanta suka kwashe gado in ba dogon nazari ba aka yi akan matsalar to ba a iya gane kenan ma'anar yaya za a yi a ce ɗan uwa lu'ummi ya zo ya kwashe abin da ya rage kuma ga ɗan uwa shakiki na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك